بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أبو السواك والجمعة باب a game da yin amfani da aswaki a ranar juma'a shi siwaku ana amfani da shi ne a larabci a matsayin kalma wadda take muzakkara ba za a ce siwakun dawilatun ba sai dai siwakun dawilu ga misali Eh, amma akwai wani malami da yake a a iya amfani da shi a matsayin mu wannan amma malamai sun ce wannan kimuwa ce daga gare shi to وقال أبو abu sai سعيد da الخدري hudure ya ce عن النبي صلى الله عليه وسلم wata hadisin da aka faɗa a ba- da babu tibil juma'a ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da sannu cewa ya aswaki wato wanda za shi juma'a ya aswaki
أنا عبد الله بن يوسف أوه.
قال أخبرنا مالك عن أبي الزنادي أوه.
عن الأعرج أوه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أوه.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce لولا أن أشق على أمتي in ban da ba na son in wahal da al'umma ta
أو على الناس ko in ban da ba na son in wahal da mutane دعوتهم بالسواك da na wata su da yin aswaki مع كل a duk صلاة sallar da za su duk sallar da za a ce lallai sai an yi aswaki wannan hadisi hujja ne akan cewa ashe umarni yana nuna wajen su نعم tunda inda mandobanci ne to ai dama an so yin aswaki ko an so yin aswaki to حدثنا أبو wato عامر a- akwai hadisi da aka ruwaito wanda ibn ibn huzaima ya ruwaito shi da shi da ya ibn hibban cewa fifikon sallar da aka yi aswaki kafin a yi ta sallar duk da aka yi wa aswaki to ta fi sallar da ba a yi wa aswaki ba da ninki saba'in ta fi sallar da ba a yi wa aswaki ba da ninki saba'in to
حدثنا أبو معمر أوه.
قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن حبحابي قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala wato shi yasa kuma wannan hadisi ne da ya gabata hujja ce ga wasu malaman usul da suke cewa to ai a- ashe shi manduri ba a yi umarni da shi ba kenan tunda idan idan da an yi umarni da shi kenan da sai ya shiga cikin wani kenan annal mubaha laysa jinsa ma turi ko gara mamurin bihi illa da koyar da su yake faɗa a kafar zalim حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا شعيب بن الحبحابي قال حدثنا أنس أمم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai أكثرت عليكم في السواك ina yawan yi muku magana a game da cewa kula da yin aswaki
حدثنا محمد بن كثير أمم.
قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال Buda ya fatu da limani ya ce كان النبي صلى أنا الله عليه أقول وسلم الله إذا تعالى قام من أحسن.
الليل idan ya tashi da daddare يشوز طاف yakan goge bakinsa
باب من تسوق بسواك غيره babu wanda ya amfani da aswakin da ba nasa ba
حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن هلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت Aisha Allah ya kare da gare ta tace دخل عبد الرحمن بن أبي بكر Abdulrahman da Abi Bakarin ya shigo ومعه سواك ya shigo rumfata a sannan mazala yana halin rashin lafiya a shi abdurrahmani yana tare da aswaki يستن به yana goge bakinsa da aswakin nan فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم mazala ya ringa kallon abdurrahmani فقلت له ya ce da abdurrahmani أعطني هذا سواك kama da aswakin nan يا ya عبد الرحمن ya abdurrahmani فأعطانيه Ya- ya bani فكمرته da tauna shi wato ko dai fakasar tuhu na tattauna shi ثم مضبته amma akwai ruwaya fakaram tuhu din نعم ruwa mafiya yawa shine fakasa mutu eh akwai kuma ruwaya fakaran mutu hudu to نعم
wato na na- na- na tattauna shi maraga to sannan na naushi da shi نعم فأعطيت رسول الله صلى الله عليه sannan na miƙa وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فاستن به ya goge bakinsa da aswakin nan
wa huwa mustahidun ila sadri alhali ya jinki daga kirjina ta ce tsakanin gamawar ta asuwakin da karɓar ransa ɗan kaɗan da kake kaɗan to
babu ma yuqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'ati a babu abin da ake karantawa a sallar asuba ranar juma wata sura kowane surori za a karanta a sallar asuba ta ranar juma'a
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن هو هرمز الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال abu huraira ya ce كان النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya kasance يقرأ في الفجر يوم yana الجمعة karantawa a sallar asuba ranar juma'a ألف لام ميم alif lam mim tanzilu kitab la raiba fihi min rabbil alamin a raka'a ta farko وهل أتى على الإنسان yana kuma karanta halatai alal insani a raka'a ta biyu
باب الجمعة في القرى والمدن yasa malamai da yawa suka ce an so karanta su din a sallar asuba نعم amma malikawa suka ce saboda abin da zai je ya zo ya yi wasu basu saba su je da tilawa a cikin sallah ba a ya zama sun rikice ko kuma kada a ɗauka cewa wajibi ne suka ce gwamma a bar su gwamma barin wa malikawa ne amma kaɗai a malamai suka ce gwamma barin karanta su duk sauran malamai sun gama a kan cewa an fi son a karanta su ranar juma'a ana son a karanta su a sallar asuba ranar juma'a wanda akan haka mutanen kufa da abu hanifa da imanin shafi da imam ahmad da samun rahu ya duk suke to
باب الجمعة في القرى والمدن babu hukuncin yin sallar alƙa- a juma'a a manyan garu- a alƙaryu da kuma manyan garuruwa
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر الاقدي قال حدثنا ابراهيم بن كهمانه عن ابي جمره الزبئي عن ابن عباس انه قال abdullahi abbas ya ce ان اول جمعه جمع Hakika farkon Juma'a da aka haɗu don yin ta bayan juma'a a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama في مسجد عبد القيس a masallacin abulkaisi ne wato kabila ce da ake kira abulkaisi wanda a bahrain suke a bahrain suke
بدواسة من abu da البحرين.
ake kira ju'asa garin da ake kira ju'asa daga dasar bahrain ju'asa wato gari ne mai babban kasuwa tana da kasuwa wadda tana cikin manyan kasuwan la- kasuwannin larabawa ya sa za a ga yawon alƙarfi yana cewa rauna ka annamin ju'asa ashiyatan du'alin ni'aja bayna idilin wa muhqari ce
لا بشر بن محمد المروزي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال an tabbata daga Abdullahi Umar Allah ya kare da gare su kala Abdullahi Umar yake سمعت رسول الله ya صلى ji الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi يقول wasallam yana cewa كلكم راع dukkanin ku an ba wanda a cikin ku ba a ba shi kiwo ba an ba kowa kiwo shi yasa kowa kamar shugaba ne
وزاد الليث laifi da ya tasa ruwayar قال يونس Yunus ya ce كتب مزيق Muzaifin Hukaimin ya rubuta Hukaimin.
نعم الى ابن شهاب Zan- ah, Ibn Shahid Zuhri وانا معه يومئذ alhali na tare da ibn shahadin a wannan lokacin بوادي a garin القرى da ake kira wajen kura wajen kura wani gari ne daga garuruwan madina kasar madina ne Ah, manzo sallallahu alaihi wasallam ya buɗe shi a watan jumada ahir shekara ta bakwai daga hijira to wato bayan ya dawo daga haibara in shi ibrahim radiyallahu ta'ala da ke cewa haibara bal wajen kura wa kurai zace wa makkata iz khailu rasuli tasiru to هل ترى أن أجمع ya yake tambayar ibnu shahabin kaga daidai ne irin ga yin juma'a da waɗanda suke tare da ni ورزيق alhali sannan shi ruzaiku yana sarki ko yana gwamna a wata ƙasa da يعملها yake shuka ta وفيها جماعة من akwai السودان jama'a baƙaƙen fata ɗaya a wannan wajen da وغيرهم wani su da ba baƙaƙen ba ma ورزيق يومئذ sannan ruzaiku yana sarkin ko yana gwamnan ailata yana gwamnan ailata wato sunan gari ne wanda da can ya yi shuhura yayin yana kan hanyar makka a misra zuwa makka yayin yana kan hanyar misra zuwa makka to daga gaza za a makka to da can ana bi ta aila ne to haka ta bugun shahabin sai na shaɗi zuhuri ya rubuta masa wa ana asma'u alhali wato ina ji ya muru an yi jami'a yana umarta su cewa eh ya tsaye da juma'a ya rinka mutane sallar juma'a yukhbiruhu yana ba shi labarin anna salima haddathahu wato shi da shahadin yana ba Muzaiku labari cewa Ibn Salimu dan Abdullahi Umar ya ba shi hadisi ya faɗa masa anna abdullahi bin umar cewa dan yaqulu Umar ya ce sami'tu Lalle rasulullahi Allah sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi yana wasallam cewa ko yana cewa kullukum ra'in kowa a cikin ku an ba shi kula abinda zai kula da shi wa kullukum kowa mas'ulun kuma an shi ba ra'in makawa sai an tambaye shi daga abinda aka ba shi kula da shi al-imam ra'in sarki mai kula ne da waɗanda yake sarauta a kansu lalle ya tabbatar ya kula da su ya tsaye da haddodin Allah ya tsaye da kunce-kunce su tsarin shari'a a kansu wa mas'ulun an ra'iyyati ya tabbata za a tambaye shi daga talakawan da suke karkashinsa wal rajul ra'in mutum ma fi ahlihi.
jagora ne shugaba ne dangane da gidansa a iyalinsa wajibi ne ya cika musu haƙoƙinsu kamar ciyarwa kamar tufatarwa kamar kyakkyawan zama na'am kamar kula da tarbiyyar da kula da tarbiyyar su da tabbatar da cewa suna kan ladabi na musulunci Na'am.
suna tafiya su tsari na musulunci
wa huwa mas'ulun an bai tabbata za ra'iyyati a tambaye shi daga waɗanda aka ba shi kula da su wal mar'atu ra'iyatun Mutum- fi baiti zawjiha an ba ta matsayin mai kula a gidan mijinta wa mas'ulatun an ra'iyatiha wato ta tsaya ta kyautata rayuwa a gidan Irin mijin nasiha ta zamo ta riƙe shi da amana a duk wani abu nasa to za a tambaye ta daga abin da aka ba ta kiwonsa daga abin da aka yi ba ta kula da shi
wal khadim ra'in a da hidima yaro mai kula ne na'am fi mali dangane da sayyidi dukiyar mai gidansa wa mas'ulun an ba ra'iyyati shi kiyaye ya tsaya da duk abin da ya cancanta daga kula da dukiyar nan za a tambaye shi daga abin da aka ba shi kula da shi
ala ya ce anan umar ya ce wa asibtu ko ko an salihu ne qala mai fada ko yunus ne mai fada na da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajul ra'in fi mali abihi mutum an ba shi kiwo ne a dukiyar mahaifinsa mutum an ba shi kula da ki dukiyar mahaifinsa ba irin yadda galibi a yanzu ake ta gamuwa da shi ba da uba ya ɗauko ɗa ya ba shi wani ɓangare na harkoki ƙarshen ta tozartawa ne saboda ya ce kullum sai an gan shi da ɗinki na zamani ma ya isa ya ce kullum sai an gan shi da mota ta zamani yau ya sauya gobe ya sauya jibi ya sauya har a- a maimakon a ce abu ya yi gaba a waye gari abu ya durƙushe ko wani ɓangare nasa ya durƙushe to wa mas'ulun an ba makawa za a ra'iyyati tambaye shi daga abin da aka ba shi kula da shi wa kullukum ra'in kowa dai a cikin ku an ba shi abin da zai kula da shi wa mas'ulun ya an ra'iyyati tabbata kuma za a tambaye shi daga wannan abin da aka ba shi kula da shi Hmm.
ya kula da shan hakika ko ko ya tozarta ko yaushe da abu yake hannunka ka tabbata gaba yi ba ba ka ce ka rike abu kai ya ka mora a ciki don ba abin da yake damu shine me aka mora Ah, shugabanni ne sun taɓa al'umma a hannu amma maimakon a tunani wanda da ake riga biyu duk shekara ya dawo yana riga uku za a kokari ma ya dawo riga ɗaya ma da ta take samu daga ina aka ce kenan ko wanda aka ba shi wani bangare na kasuwanci ya tafiyar a maimakon ya tunani ya za a a ce jari ya nuku a wakati takaitacce sai ta kokarin me zai yi ne shi kansa ya ji daɗi amma kawai ya zauna yana kawo wani dukiya shi ne ya yi to kowa dai ya tabbata duk wani abu da aka ba mutum aka ba shi kula da shi za a tambaye shi ɗalibin makaranta an ba ka almajiri don ya iya karatu da za ka tabbata ka koya masa abin da ake bukatar ya koya wannan aka turo shi ko wannan aka baka aiki a kai ba makawa ba a tambaye ka ya ko koya din ka ba hanyar da zai koya din ka koya masa ko ko to
babu da wannan babi ne hal alamar lamin shahadar juma'a ta gusulun ana neman wanda shi ba za shi juma'a ba yi wanka ranar juma'a minan nisa'i amma dai an yi bayanin cewa wanda dai za shi juma'a yi wanka ko to wanda kuma shi ba za shi juma'a ba fa shi ma dai ranar juma'ar ana neman sa yi wanka kamar mata wasu ko biyari yara ƙanana wa ko gairihin wani su kamar bawa kamar matafiyi kamar wanda yake a daure ko mara lafiya ko makaho da makamantansu faƙalibin umara Abdullahi Umara ya ce a hadisin da bai haƙi ya ruwaito da isnadi ingantacce daga shi Abdullahi Umar hadisi ne makofi kenan.
innamar gusul alaman ta zo alayhi Yayi ne wanka na wajaba ne akan wanda Juma'a ta wajaba a kansa. Wanka na wajaba ne akan wanda Juma'a ta wajaba a kansa. Wannan hadisi za a ce makofi ne lafzan amma marfu'un hukuma. Ita wannan magana ce babba wadda ta wuce a ce Abdullahi Umara ya faɗa ta gaban kansa. To, حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول ya ji Abdullahi Umar yana cewa, سمعت رسول ya الله ji Abdullahi Sallallahu صلى الله عليه وسلم Alaihi يقول yana cewa, من جاء منكم الجمعة wanda duk a cikin ku zai zo Juma'a, to فليغتسل ana bukata yi wanka.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Manzala Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, غسل يوم الجمعة واجب wanka ranar Juma'a lalle ne لا كل a مهتدٍ dukkan wanda yake balagagge.
حدثنا مسلم بن ابراهيم Mm.
قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله Manzala عليه Sallallahu Alaihi Wasallam وسلم ya ce, نحن الاخرون mun ne السابقون ƙarshe dangane da bayyana mu duk sai da aka yi al'ummu da yawa sannan mu a ƙarshe aka bayyana mu baki dan al'ummu an fara bayyana su kafin a bayyana mu amma kuma a ranar alkiyama mu ke kan gaba hoton a nan duniyar ma a wajen ɗaukaka mu ke kan gaba
اوتوا الكتاب من an ba su قبلنا littafi kafin a ce an ba mu واوتيناه من an ba mu بعدهم littafin bayan su هذا اليوم الذي اختلفوا فيه wannan ranar juma'a ita ce wanda aka umarce su su ibada amma kuma su yi saɓani فهدانا الله muku Allah ya ɗora mu a kai وغدا لليهود gobe asabar ita ce yahudawa suke ɗauka abin girmamawa ta su وبعد غدا biyu kuma للنصارى shine nasara suke ɗauka a matsayin ranar girmamawa فسكت wanda Allah ya shiru ثم قال sannan bayan ya yi shirin ya ce حق على كل مسلم lalle ne akan duk wanda yake musulmi an yabi tafsirar ya yi wanka a dukkan kwana bakwai rana ɗaya wannan ya nuna umumi kenan ina an ce ala kulli musulmi a shi hammace ai an bawa an wannan juma'a ma ba ta zama a kan ba amma wasu hadisan sun zo wanda su ke nuna a wanda ake faɗare wankan a juma'a wanda juma'a ta waje ba a kan sa illa ya kashi wannan hadisin ya ce ai wankan a duk kwana bakwai shi ko wancan ya ayyana cewa ranar juma'a aji akwai hadisin da bai haƙi ya waito da sinadi ingantacce dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai a tarjumu a tarina rijal wanda sai falaita wanda duk za shi juma'a namiji ne ko mace to lalle ana bukatar yi wanka ana bukatar yi wanka Ehem, amma ak- eh, ya ce wa mallam ya ce ha falaisa alaihi husul wanda ko shi ba za shi juma'a ba to ba sai ya yi wankan ba to
daga sulhu ya ke sa rawa sai a ce tsakanin hadisan guda biyu kamar akwai ta'aruri amma za ta yi a kare tsakanin wancan na juma'a ne wannan ko cewa a duk sati lalle ne a yi wanka lalle ne a yi wanka da zai wanke jikinsa a cikin na'am ya ga sulhu ke rawa sahu zai wanke kansa da jikinsa a wannan wanka
rawa abar bin salihin a rabahu a bani misalin ya rawaito wannan hadisin an mujahide daga mujahidu an daga dawo dawud an abi daga abi hurairata huraira qala yace qala nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am lillahi ta'ala ala kulli muslimin haqqun ubangiji ya dora akan dukkan musulmi an yabi tafsirar cewa ke wanka a duk kwana bakwai ke wanka rana ɗaya
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شماوة حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce
zanu linnisa'i Ah.
ilahi ilal masajidi yi izini ga mata a cikin su je masallaci da daddare
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو سعوده حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
to a kamar mana yake كانت امراه لعمر تشهد صلاه الصبح akwai والعشاء wata mace ta sayyidina umar matar sayyidina umar sunanta atika yan zaidu yan amr ibn nufayl نعم wanda yan uwan sa'adu ce نعم yan uwan sa'adu ce a ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu amu wato yan uwan sa'idu ibn zaidu ce نعم ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu alushi da aljanna sa'idu ibn zaidu
تشهد صلاه الصبح takan je sallar والعشاء asuba da sallar isha a cikin jami'i في المسجد a masallaci فقيل لها aka ce da masu da sai da nawa ne yasa kike cewa sai kin je jami'an jami'i وقد تعلمين ان عمر alhalin يقول kin ذلك san umar baya son haka ويجار yana kishi a kai قالت sai ta ce وما يمنعه ان ينحاني in ya san ba na son in je to ya faɗa min ba me ya hana shi ya hana ni قال ya ce يمنعه قوله me faɗa mata ya ce ai to ai abin da ya sa ba zai iya ce miki kake je ba don gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تمنعوا إماء الله مساجد Duk الله mutum na kwana bayan Allah ba ta bayan Allah su je masallacin Allah.
باب الرخصة إذا لم يحضر الجمعة في المدر Babu cewa an yi rangwame, cewa mutum ya zauna ba sai ya je juma'a ba in ana ruwa. In ana ruwa.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارثي بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مدير Mm, ah, Abin Abbasin ya ce da mai masa kiran sallah a wata rana da ake ruwa.
إذا قلت أشهد أن محمد رسول In ka الله ce shar annan Muhammadan Rasulullah ولا تقل حي على to ka ce الصلاة hayya ala salah.
قل Bai taho sallah bari ka ce صلوا في بيوتكم kowa bai sallah a gidansa.
فكأن الناس استنكروا sai mutane suke ta mamaki wannan wannan wani abu ne sabo kuma aka zo da shi
قال sai abdullahi abbasin ya ce فعله من هو خير ai wannan abin da nai kuke ganin kamar wani abu ne bako wanda yake ya fi ni ma ya aikata haka
إن الجمعة ita juma'a أزمتهم lalle ce aje wanda duk yaji an kiran juma'a ai wajibi ya je Wai da a- da na ce mai kiran sallah ya ce hayya ala sala ya zama lalle duk wanda ya je ta juma'a
وإني كرهت أن أخرجكم ni na ƙi a ce in jefa ku a cikin kunci a ce na matsa muku ban so ya zama na matsa muku ba فتمشون في الدين a ce ku والشهر zama kuna tafiya a cikin yunfu ko a tabo ku rinka tafiya wato kuna danjewa ƙasa a- na- na tsantsi na ji da ɗiban ku
باب من أين تؤتى الجمعة babu daga ina ne yake lalle a taho juma'a wanda yake tsakaninsa da- da inda ake juma'a kamar tsawon menene ake ce lalle sai ya zo juma'a
وعلى من تجب a kan wane juma'a ta wajaba لقول الله تعالى yawan yi tabaraka ta'ala ya ce إذا نودي للصلاة من يوم in الجمعة an yi kiran sallah ranar juma'a to lalle ne ku tafi ga ambatan Allah
وقال أداء a tsawon abin rabahin ya faɗa a hadisin da abdulrazzaq ya ruwaito إذا كنت في قرية جامعة idan kana gari wanda yake haɗaɗɗe فنودي بالصلاة من يوم aka الجمعة kiran sallah ranar juma'a حق عليك أن تشهدها ya zama lalle a kanka dole a kanka ka je juma'a سمعت النداء daidai ka ji kiran sallar أو لم تسمع ko da baka ji ba ko da baka ji ba matakar dai kana cikin gari matakar dai kana cikin gari
وكان أنس رضي الله عنه في aka قتله tambayi wato ibnu turaija akwai wani jiragen yake da adamu to ka ce gari da yake haɗaɗɗe wani gari ne za a ce haɗaɗɗe ya ce garin da yake akwai mutane masu dama ga sarki ga alkali ga gidajen a haɗa suke ba kawai da za ka samu nan gida can gida can gida ba ba wannan ake faɗa ba a gidajen a haɗa suke to a sannan har yake misali da judda sannan judda ƙaramin gari ne to وكان انس رضي الله عنه في كسره a anas ya kasance a gidansa احيانا يجمع wani lokacin yakan yi juma'a واحيانا لا يجمع wani lokacin kuma baya yin juma'a وهو بالزاويه gidan nan abu da ake kira zawiya ne wani waje ne a basara نعم zawiya din nan sunan wata unguwa ce a wajen basara da lokacin ana sai kai mu jami to ya Ala juma'a farsahi.
a wannan wato ta kai farsahi biyu daga cikin gari
حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت wato suka ce fasarar da aka faɗa ba ita ta fi kamata ba a wajen نعم a fasarar da ta fi dacewa a ce wani lokacin anas yakan fita daga gidan nasa ya tafi cikin gari don a yi juma'a da shi نعم wani lokacin kuwa baya نعم ashe kenan wanda yake tsakaninsa da inda masallaci yake ya kai farsahi biyu to ba lalle ne a kansa kenan ya je juma'a ba Eh, in ya je juma'ar shi kenan in ya ki zuwa juma'ar ya zamansa shi kenan matuƙar dai wato ya zamo an sami yankewa Eh, in farsahi biyun duk a cikin gari ne to wannan an ce a yi lalle ne ya je juma'a amma ya zama farfari biyar wato kuma akwai yankewar gidan da biyu akwai inda yake ba cikin gari ba wato ya zama inda yake wata unguwa ce can wani gefen gari to wannan shi ne aka ce ya iya zuwa ya iya barin su نعم to حدثنا سلام عليكم قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن قوة بن الزبير عن عائشة بن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة عائشة تقول كان الناس ينتابون يوم الجمعة a mutane sun kasance suna sakowa cikin garin Madina ranar Juma'a من daga منازلهم gidajensu da suke kusa da Madina da والأوالي ku da ake kira awali wato da can awali din nan wajen gari ba cikin gari ba ne da yanzu da Madina ta yi fadi ta haura awali din نعم awali din ma ya koma na ake ganin mata ai ko kusa ya ma kusa da masallaci da gane da wasu guraren
فيأتون في الغبار su zo a cikin ƙura inda suke biyowa akwai rairayi sai suke ƙura.
يصيبهم الغبار Ƙura duk ta hau kansu والعرق da gumi.
فيخرجون منهم العرق Kai hannu da nuna rafi gumi duk ya sassaho daga gare su.
نعم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم Wani إنسان mutum daga cikinsu ya zo wajen manzan Allah منهم a daga cikinsu.
وهو Alhali manzan Allah yana wajena.
قال النبي صلى Annabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce لو أنكم تكهرتم في يوم ina ma الجمعة a ce za ku ringa yin wanka saboda wannan ranar ta
باب وقت الجمعة babu wata juma'a cewa ina juma'a ne in rana ta karkata daga tsakiya in rana ta karkata daga tsakiya shi ne ake juma'a
وكذلك يروى عن أمره haka aka ruwaito an fara da sayyidina umar وعلي da sayyidina ali ونعمان بن da بشير umar da bushair وعمر بن هريز da abin huraisu رضي الله عنه Allah ƙara da a gare su cewa duk ana yin juma'a ne bayan rana ta karkata daga tsakiya kan za wasu ba da ba za su tafi ba cewa ba ya su sun wani hadisi ba da ya ce tun kafin ma zuwa da ƙari juma'a ƙari juma'a to ga dai hadisi tabbatacce wanda shi buhari ya ruwaito shi a littafin sa wanda yake a sauko kutubul musannafa shi نعم.
to حدثنا عبدان mm, قال أخبرنا عبد الله mm, قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل أمرة عن الغسل يوم الجمعة ya tambayi amuratu daga wanka ranar juma'a فقالت amuratu ta ce قال عائشة رضي الله Aisha Allah عنها kare da gare ta ta ce, كان الناس مهنة أنفسهم mutane sun kasance suna ayyuka da kansu, wato sun suke kai ayyukan kansu.
وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة Sun kasance idan suka taho juma'a راحوا في sun هيئتهم fito a sufarsu ta aikin.
فقيل لهم aka ce da su لو اغتسلتم me zai hana ku ringa wanka ai ya dace a ce ku ringa yin wanka
حدثنا سريج بن النعماني قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam كان يصلي ya الجمعه dauke da sallar juma'a حين تميل الشمس lokacin da rana ta karkata daga tsakiya wato sai rana ta karkata daga tsakiya sannan yake juma'a
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد عن انس قال كنا نبكر بالجمعه don kasance muna gaggawar zuwa juma'a ونقيل بعد الجمعه ne baccin rana bayan mun dawo daga sallar juma'a To, babu idan Wannan kana babu.
babu yawmal jumu'ati idan zafi ya tsanani ranar juma'a ya kenan sai a sanya da ita a bari tukuna gari ya dan fara hucewa sannan a ce za a yi juma'a ko ko a yi ta tun farkon zawali
حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا ابو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت انس بن مالك يقول na da كان alfawar malik yana cewa كان النبي صلى annabi الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya kasance اشتد البرد idan idan tadda- idan ta sanyi idan sanyi ya tsananta بكر بالصلاة sai ya sa- sallah da wuri sai ya sallah tun farkon zawali واذا اشتد الحر idan ko zafi ya tsananta ابرد بالصلاة sai yakan sanya ya da sallah sai ya bari sai gari ya dan fara hucewa don haka kawo sallar bisa umumi a cewa sallah
يعني الجمعة yana nufin juma'a Ya.
aka fassara a wannan ruwaya Ya.
wato an ce wannan shi mai ruwayar ne yake ganin har juma'ar ma tunda cewa a zahar ma haka ake yi
قال يونس بن بكير yunus ibn bukairin yace أخبرنا أبو خلدة "Mhm, وقال بالصلاة walam yadhkur Walam yadhkur al-jum'ata." Ta al-jum'ata.
tabbata bai ce a ne juma'a ba
وقال بشر- بشر بن ثابت مم.
حدثنا أبو خلدة مم.
قال صلى بنا أمير الجمعة amirun al-jum'ata wani sarki shine hakamun abi bukairin Mhm.
sakafi Mhm.
yi mana sallar juma'a ثم قال لأنس رضي الله sallar ce عنه da anas Allah ya kare yadda gare shi كيف كان النبي صلى الله عليه kakalar sallar وسلم wani يصلي sarki yana الجمعة sallar a zahar مم.
wato ya tambaye shi eh, wato arwaya bai haƙi ya ce idan a sanyi manzo Allah ya kan yi sallah a zahar da wuri نعم idan ko da ana rana sai bari sai gari ya dan fara hucewa sannan a yi